الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالظفر بسم الله الرحمن الرحيم قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون annabi ibrahim alaihi salam ya nuna kubuta gabarin kowa ya rike shi maki illa rabbal alamin yace shine wanda ya halice ni kuma shine wanda yake shiryar da ni zuwa ga addini na kwarai kuma shine wanda ka ci da ni abinci ya sha da ni abin sha kuma shine wanda in na rashin lafiya shi yake warkar da ni ya bani lafiya wanda yake shi yake kashe ni kuma shi yake raya ni wanda nake kwaɗayin ya gafarta man zunubaina ranar sakamako baya ya gama ba su bayani sannan ya koma neman bukatu zuwa ga Allah subhanahu wataala ce ya ubangiji na ka bani ilimi mai amfani shine wanda zai shirya da ni zuwa ga tauhidi sannan ka riskar da ni da bayan ka salihai sannan ka sa mana ambato na gaskiya shine yabo cikin al'umma na ƙarshe sannan ka sanya in zamo daga cikin masu gadon aljannan ni'ima shehu radiyallahu anhu ya ce hazi matsalib ibrahim waɗannan abubuwa na ƙarshe su ne buƙatocin da annabi ibrahim yake nema dalaba min allah tabaraka wa ta'ala an ya gafara lahu ya bida daga Allah tabaraka wata'ala ya gafarta mashi wa an ya habahu ilman kuma ya bashi ilimi wa an yulhiqahu bis salihin kuma ya riskar da shi da bayan Allah malagarta sune al'anbiya annabawa arbabid darajatil ula inda Allah ma'abota darajoji madaukaka wurin Allah wa an yarzuqahu ya roki Allah ya arzuta mashi ya samu sana'an hasanan kyakkyawan yabo min al-mutaakhiri daga al'ummar ƙarshe fa kullu ahli al-adyan dukkan masu addini alladina ataw ba'da ibrahim wan suka zo bayan annabi ibrahim yamdahuna ibrahim suna yaban annabi ibrahim saboda karba mishi ga addu'a da yi kaga al-yahudu wan nasara wal muslimun wal arab sannan waɗanda bai yafi da an yi waɗi Allah aljannata Allah ya ba shi aljanna wa gafir la'abiya kuma ya roƙi Allah gafarta ma mahai ya gafarta ma uban shi da baban shi ya ce ma Allah innahu baba kana min ad-dallin ya zama daga cikin bataci ka arzuta shi ka gafarta bi an ya tuba alaihi ka karbi tuba ta ya fata gafar da ka gafarta miki wa hadha roƙon baba ya samu gafara kabla an yi tabbata lahu annahu aduwwun lillahi kahin ya bayyana ga annabi Ibrahim cewa shi azara maki ne na Allah ba zai musulunta ba kama fi surati bara'a falamma ta mai lau annu adu lillahi tabarra aminu wala tuhziji kuma ya roki Allah Allah kada ka kunyata ni yawma yub'asun ran da za a ta da mutane ba abin da aka kunyatawa irin cikin taron mahashar a daga mutum Allah ya sa a yi shi na wane ne dan wane wanda ya rayu lokaci kaza wuri kaza an gama hisabi Allah ya ce a wutar jahannama da shi to wannan shine kunya Allah ubangiji ya kare mu yace Allah wala ta huzni kakka kunyata ni yawma yub'asuna ran da aka tada mutane hadha alfarqu bayna maqamil khalil wa maqamil habib annabi ibrahim shine khalilur rahman annabi muhammad alaihi salam shine habibullah to yace wannan ayoyi suna nuna mana karara bambancin matsayin khalil da matsayin habib khalil duk abin da yake bukata in yayi magana to za a bashi shi ko habib ko bai magana ba inda an san zai so zai ji daɗi za a yi mishi tun bai tambaya ba kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yawman wata rana manzo Allah ya fito fa waje da ashabahu ya tahaddasuna sai ya samu sahabban shi suna hira minhum man yaqulu cikin su akwai mai cewa ajaban li ibrahima ittakhadhahu Allah khalilan mamaki ya tabbata ga girma annabi ibrahim da sa'a shi kaga Allah ya rike shi ba da ɗayan shi wa minu man ya ƙulu cikin akwai bai cewa ajaban le musa kallamahu Allah ta kaliman mamaki ya tabbata ga girma annabi musa Allah ya yi magana da shi magana wa minu man ya ƙulu cikin akwai bai cewa ajaban li isa ibn maryam ittakhadahu Allah ruhahu mamaki ya tabbata da girman isa dan maryam allah ya rike shi ruhi ya ce wa ruhun minu fakharajan nabiyyu sai manzo allah ya fito sallallahu alaihi wasallama to kaga irin wannan dattijo ba zai hito tsakiyar mutane na saka saka suna sakiya suna magana ba zai dan jira saboda kasu ji kunya da suka gama sai ya hito bakala ya ce ma taqulun me naji kuna cewa sakatu sai suka yi shiru kala ya ce sabitu ma ta ƙulun ai na riga na ji abin da kuke cewa inna Allah ta haza Ibrahim khalilan kawa qultum ba shakka Allah ya rike Ibrahim ba da ɗayan shi yadda na ji kuna faɗa wata haza Musa kaliman ya rike annabi Musa abokin magana shi waje ala Isa ruhahu kuma ya sanya annabi Isa zama ruhin shi wallazi nafsi biyadihi amma na rantse da Allah da rayuwa ta take a hannun shi inna Musa ibn Imrana Musa dan Imrana allazi unzil alaihi tawrat wanda aka saukar mu a taura wa Isa ibn Maryam da Isa dan Maryam allazi unzil alaihi injil wanda aka saukar mu injila law asha al-yawma ma wasa'ahuma illa tibai da za su rayu a yau ba abin da zai yalwace sai su dawo su bi ni dolensu don haka dukan suna ƙasa na ba su kai daraja ta wurin Allah ba wa inna Allah ta haɗa Ibrahim khalilan wata haɗa ne habiban kuma ku sani Allah ya riƙe Ibrahim khalil bada ɗayan shi ni kuma Allah ya riƙe ni habiban masoyin shi maƙamul mahabbati fawqa maƙamul khulla matsayin soyayya yana sama ga matsayin badaɗantaka alkhalil min alkhullati shi khalil daga badaɗantaka ne shine man yasuddu hajataka wa tasuddu hajatahu wanda ka taushe maka bukatar ka ya biya kai kuma ka taushe bukatar shi ka biya mishi wato wanda kake so kuma yake son ka kana amfanin shi yana amfanin ka wanda yake yana da wuya cikin mutane a samu mutum biyu yadda kake son shi shi ba ka yake son ka akwai wahala kwarai sai dai ɗaya ka so fiye da ɗaya ɗan ya ta wahala ɗayan kuma ya ta haƙuri to a samu an dace kana son shi kana biyan dukkan bukatun shi ka taushe dukkan larura shi ma haka nan to da wuya yan an samu shi ne alkhalil ba da ɗayi wa fi haƙƙin Allah tabaraka wa ta'ala al-mufa'ala la tumkin to da ya ce man suddu wata suddu kaga an samu fa'ala ka yi maye maka to Allah ai ya maka biza ka wa Allah Allah bai da bukata balle kai mishi bukata to me yasa za a ce yana da hulla da Ibrahim tunna in dai alkhalil ne ga luga to sai ya zama duka guda biyu kowa na bukata kowa kuma kowa na biyan bukata kowa to shine shehu yace shi Allah ba aya mufa'ala da shi wallazi yasuddu khullata Ibrahim a faqat shi ne wanda ka biyan bukata taushe bukata ibrahim fali haza alkhalil lahu kullu ma talab min Allah tabaraka wa ta'ala to ta haka dai zama shi khalilur rahman yana da duk abin da yake nema duk abin da ya fada ga Allah tabaraka wa ta'ala wal habibu shi kuma mai muqamin masoyi odiya za ka ga an bashi min gairi talabin ba tare da ya bida ba shi khalil sai ya bida amma in ya bida to ya samu shi kuma habib bai bida za a ba shi duk abin da aka san ko ake zaton zai dace da bukatar shi to bale in ya bida to za ka ga bambanci annabi ibrahim zai roki wata bukata a yi mai shi kuma annabi Muhammadu alaihi salam a yi mashi ba da ya biɗa ba Ibrahimu kala annabi Ibrahim sai kaji ya ce wallazi atmau an ya gafara li khati'ati yawmati Allah da nika bauta mawa shine wanda nika kwadan ya gafarta man zunubai na ranar sakamako dami'a fi magfiratillah annabi Ibrahim yayi kwadayi cikin samun gafara Allah هذا طلب هذا طلب فأعطاه المغفرة كو هذا طلب فأعطاه الله المغفرة هذا wannan cewa yana kwadan Allah ya gafarta mishi ai wata bukata ce wanda ya nema kuma ya roƙa Allah kuma ya bashi gafara walakin alhabib ma talaba shi habibullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an bashi gafara ba da ya bida ba إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما mu Allah mun yi maka buɗe buɗe mabayani me yasa muka yi maka li ya gafara laka Allah dan Allah ya gafarta maka ma takaddama min zambika abin da ya gabata ga zunubinka da kayi ko baka taɓa yi ba wa mata akhara ya gafarta ba abin da ya jinkirta wanda za ka yi ko ba za ka yi ba amma a kaddara da za ka yi da an gafarta maka wai sai ma ne mata wa alaika ya saka nema sai gare ka kaga wa hudiya min gairi su'alin an ba shi wannan bukata ba da ya roƙa ba to habibu kenan na biyu ibrahim kala annabi ibrahim ya ce wajnubni wa bani ya anna abud al-asnam Allah yana roƙonka ni da ƴaƴana ka nisanta mu daga bautar gumaka azahu Allah zalika fi ba'da zuriyatihi Allah ba ibrahim wannan bukata cikin sashen ƴaƴan shi alhabib shi ko masoyan Allah Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce inna ma yuridu Allah li yuzhiba ankum ar-risa ahlal bait Allah ne yake da nuhi da bukatar cewa yana so ya tahi da barin kazanta da zunubi daga barin ku ba kai kaɗai ba a halal baiti dukkan iyalinka halal baiti Allah ne ka nuhin cewa ya gafarta muku dukkan zunubai da dukkan dauda kaga Allah ya ba annabi Muhammadu wannan sallallahu alaihi min gairi talabin ba da ya nema ba na uku al-khalil annabi ibrahim ya ce waj'alli lisana sidqin fil akhirin Allah ka sa mani an bato kyakkyawa cikin al'ummar da za su zo ƙarshe shine bayana talaba min Allah al-khalil ya nema daga Allah an yamdahu al-mutaakhiruna yadhkurunahu yakunu zikruhu khalidan ila yawm al-qiyamah bukata ta cewa al'ummar za su zo bayan shi su yabe shi shi da su dinga ambaton shi kyakkyawan ambato har zuwa tashi kiyama abin da ya nema kenan kuma Allah ya yi mai amma dai sai da ya roƙa Muhammadu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama bai roƙa ba Allah ya ce alam na sharah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha dhahrak ce wa rafa'na laka zikrak ashe ba mu muka yalwata ma kirjinka ba ma'ana mu muka yalwata ma kirji wa wada'na anka wizrak ba mu da muka sare ma da nauyin da kake dauke da shi ba ma'ana mu ne allazi anqadha dhahraka wanda ya nauye bayanka wa rafa'ana laka zikraka ba mu ne muka ɗaukaka maka ambato ba muka dawamar da shi mu ne muka yi maka haka nan kaga wa rafa'ana laka zikraka bukata ce wadda Annabi Ibrahim sai da yace waj'alli lisana sidqin fil akhirin shi ko yace wa rafa'ana laka zikrak bayan abin da ya gabata na ni'imomi to me an ɗaukaka sunan shi da Allah yayi bi an karana nasmahu ma asmihi fi shahadati shine Allah ya hada sunan shi da na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in za a yi kalmar shahada ashhadu an la ilaha illallah ba ta isa sai an ce wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam indama yuridu al-insanu dukhula fil islam sannan mutum ka nuhin shiga musulunci in yace ashhadu an la ilaha illallah yake cewa wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah sallallahu Allah bai anshi shiga ta cikin musulunci ba wa inda ma yu'azzin da lokacin da mai kiran sallah yake kiran sallah wa inda ma yuqimu da sanda yake iqama wa inda ma ya khadub da sanda mutum ke huduba sai ya hada sunan Allah da sunan Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadha al-farq bayna al-khalil wal habib wannan shine bambanci tsakanin khalilur rahman da habibullahi wala tukhzini yawma yub'asun hayyo annabi ibrahim yace Allah ina roƙonka kada ka kunyata ni gobe ranar da ake ta da halitta ga baki daya kuma Allah ya ji roƙo ne kuma ya karba mai to annabi muhammadu wa sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce yawma la yukhzillahu an-nabiyya wallazina amanu ma'ahu dan tashin kiyama rana ce wadda Allah ya alƙawalin ba zai kunyatar da annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam ba zai kunyatar da wanda sun kama da gaskiya tare da shi ba wace rana ce wannan yawma la yafu malun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim ranar da dukiya da 'ya'ya da dangi ba su amfanin kowa illa sai dai lakin man atallaha sai wanda ya zo ma Allah biƙalbin da zuciya salimin kubutatta ba shirka ba munafiƙanci wa huwa qalbul mu'min shine zuciyar mu'mini shi mu'mini dukiya da 'ya'ya suna amfanin shi gobe kiyama amma wanda ba mu'mini ba ba su da amfani gare mu'mini innahu fa innahu yanfa'uhu zalika almalu yanfa'uhu zalika dukiya da 'ya'ya za su amfane shi gobe kiyama dandan duniya ya zama bin Allah ya da su ba sabon Allah ba almalu wal banuna ya'ya da dukiya da ya'ya zinatul hayati duniya kawace ta rayuwar duniya la yanfa'u shay'an fil akhirah bai unhanin komi lahira illa idza atal abdu rabbahu bi qalbin salimin min ash-shirki wan nifaq ai idza jaa mu'mina ya'ya da dukiya ba su amfanin kowa lahira sai in mutum ya zo shi ne ba Allah ya zo mu Allah Ubangiji ne da zuciya lafiyayya kubutatta daga shirka da nifas to haka nan ya zo mumini sai amfani shi idza kana mu'minan yanfa'uhu maluhu wa waladuhu in mutum ya zama mumini to dukiya sai da 'ya'ya ne za su amfani shi akhbarar rasul sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya ba da labari annal abda yuta bi yawmal qiyama bawa za a zo da shi gobe kiyama fa yuta manazil abashi darajoji wa khairatin da alkhairai lam ya'malha wanda bai aikinta ba kamar da muka sha bayani duk ni'imar da ka gani aljanna da kayan da ka gani aljanna to haɗe suke da aikin da kai wanda ya sa ka cancanci wannan abun Allah kuma fadala ce daga Allah za a ce wannan minna da'irar fadaliya fadala ce to sai ba Allah ga an bashi wasu ni'imomi da wasu darajoji ba a rubuta aikin da ya ba kuma shi ya tuna duniya bai san san da ya aikin da ya kyawu ba har ya samu cancanta wannan daraja ya kuri sai Allah ba shi dama ya ce ya rabbi haza laysa li laysa min amali wannan darajoji wannan alkhairai ni'imomi ba nau bane saboda ba aiki na bane ya kuri sai Allah ya ce haza du'a'u waladika laka ba'daka lalle ba aikin ka bane amma sakamakon addu'ar da ɗanka ne yake maka bayan ka rasu ‘yan uwa kuna ji ashe yi ma mahaifi addu'a yana amfane shi haƙware da gaske kuma maza Allah ya ce ba shi ne ga mahaifanka ka yi masu addu'a ba wai sai in ka ga dama ba sannan kuma za ta amfane ka don shi ma Allah zai ba shi dama shi maka addu'a can barzahu sai Allah ba ka ‘ya'ya nagari za su dunga tuna ka su ne maka addu'a kuma addu'ar da kai wa mahaifinka da mahaifiyarka sadakar da ka baya kace ka ba su ladan to za a nunka da ke ma a baka ladan huwa kuma a baka ladan ka zama ɗa managarci mai biyayya ga uwayenka sannan kuma su za a ba su wannan sannan gobe kiyama ba za a yi masu hisabin wannan abin da ka aika musu ba Allah zai ce a aje shi daban a aje ibada shi wanda aka ba daban to sai ya ce wannan da yake bayan ya rasu aka yi Allah ya ce ba shi ya ba bai ma san an yi ba ba dan shi aka yi ba Allah ya san cewa dan shi Allah aka yi shi dan ne aka yi kuma na karba da haka ba a bukatar yin hisabi to amma shi tashi ibada da ayyukan shi sai Allah ya ce a sa a yi hisabi to nan banna take in ma tana aukuwa dan mutum sai ya aiki dubu bai da ko guda da an zuba bai ma tsayawa ga biza ne kawai zai tashi ne to amma addu'a da ɗanka ya yi maka ko ɗiyarka ko sadakar da ya baka ladar shi wannan Allah ya karɓa saboda dan shi aka yi shi ko cikin asar da Allah saboda ba dan Allah aka yi ba to amfani da addu'ar ƴaƴa da sadakar su fi haƙƙi ahlul iman cikin haƙƙin masu imani shi yasa yace illa man atalla bi qalbin salim bayan ya ce yau malayan fa umalun wala banu sai ya toge waɗannan amma kuffar amma kafirai allazi ne ta zayyano na bil amwali wal aulad waɗanda ke kawa da yawan dukiya da yawan ƴaƴa lam yashtagilu wa lam yashtagilu bil imani wa ta'ati ba su shagaltu da imani da biyan Allah ba fa innal mala wal aulad la yafhum shay'a yawm al qiyamah tarin dukiyar da suka mallaka suka ce suka bari da 'ya'yan da suka mallaka suka ce suka bari bai amfaninsu da komi gobe kiyama hasali ma bai son ya ga ɗanai ɗanai bai son ya gan shi da kullum ri'in minhum yau mai izin sha'anin yuguni yau mai firar mar'u min ahi wa ummihi wa abi wa sahibatu li kullum ri'in yau mai sha'anin yuguni ba mai kaune ya ga wani saboda kada a tuna da wani haƙƙi wanda yake yana kai shi da haka da ya ga ɗanai sai ya gudu da ya ga uba ne sai ya gudu ya ga matar shi ya gudu ta ga mijinta ta gudu to amma masu imani suna ganin juna su nema juna barka barka da marhaban marhaban idza salimal qalbu idan zuciya ta kubuta ta zamo lafiya lo ba kafirci ba munafiqanci salimat jami'ul jawarih wal amal dukkan gabbai su ma sun kubuta da dukkan ayyukan da aka yi wa idza fasada alqalbu na'udhu billahi fasada aljasadu kulluhu idan ko zuciya ta baci Allah ya tsare mu ya kiya mana gabatin zuciya to dukkan jiki ya lalace kuma dukkan aiki ya lalace kama akhbarar rasul kamar da manzo Allah ya bada bayani ce inna fil jasadi mudghatan idza salahat salaha aljasadu kulluhu وإذا فصل فصل الجسد كله ألا وهي القلب yace ku saurara ku ji cikin jiki akwai wata tsoka ba ta wuce ka tanne ta ka haɗe ba in ta gyaru jiki duka ya gyaru in ta ɓaci ko dukkan jiki ya ɓaci ala ku saurara ku ji wahiyal qalbu ita ce zuciya wa ibrahimu annabi ibrahim kana salimal qalbi ya zamo mai lafiyayyar zuciya salamatu qalbihi hiya allati jalaba lahu tsarki da kubuta na zuciya ta shine ya jawo mishi ya ce Allah ya ce mishi kulna ya na rukuni fardan wa salaman ala Ibrahim an sa shi wuta wutar da yake tsuntsu bai iya gittawa ba amma iya zuwa a jefa shi majawajen aka sa ta jefa shi saboda tsananin zafi to amma sai muka ce ya naru ki zamo sanyi da aminci ga Ibrahim saboda ya zamo salimal kalbi a ƙabalar rajulun ilal masjid wani mutum ya taso zai shiga masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba da manzo Allah ya ganshi ba ga ido faqalar rasul sai manzo Allah ya ce yadkhulu alaykumul ana rajulun min ahli aljanna yanzu yanzu nan wani mutum daga yan aljanna zai shigo haka bai ta manzo Allah bai san gaibi ba to shi yanzu ya faɗa mana me aka bayan gida ko nan ma baya ne zaune ka gani maza Allah ku mutum bai shigo ba yace yanzu mutum zai shigo muku kuma cike an aljanna ne fa dakhala rajulun min al-ansar sai ga wani mutum daga mutanen Madina ya shigo shine wanda maza Allah ya ce dan aljanna ne wa qafa ilaihi sahaba sahabbai suka tashi zuwa gare shi wa sa'aluhu an amalihi suka tambaye shi wani irin aiki ne na kirki yake wanda hayyarsa manzo Allah ya ce bai dan aljanna muka san shi manzo Allah in ya faɗi ta tabbata ga Allah shi na ka shi a sarki ba su kyauta dan shi ka cewa na baka aljanna kuma ta tabbata Allah bai bai kincika mishi alƙawari in ba shi ba ko ba mai baka aljanna duk cikin halitta sai dai in Allah ya baka to to shi ko in ya baka aljanna ta tabbata suka ce manzo Allah ya ce kai dan aljanna ne me kake yi la'anna nabi qala innahu min ahli aljanna fatafakkara yatuna ne kala ya ce ma ra'aitu kabira amalin ni ban ga ina wani babban aiki ba lasu bi aksarikum salatan wala siyaman wala sadaqatan bai hi ku yawan sallah ba bai hi ku yawan azumi ba bai hi ku yawan sadaka ba kun tuna bashin da Musa ka ce ba yawan sallah ba ba yawan sadaka ba sai son ga sai son manzanka sun shi walakin ni asbahu sai dai ni in ina da wani abu da nake to dukan zamo ina wayuwar gari idza asbatu inna waye gari zan waye gari la hiqida wala gilla fi qalbi li ahadin hatta umsiya babu kullu qita babu kullu qi babu kullu hasada ko wani mugun nuhi ga wani mutum guda a zuciyata har garin Allah ya zama an yi marice tunda wayewar gari har marice ban jin zahin kowa ga zuciyata ban kulle da kowa ban kulla ma kowa sharri sannan wala ajru bi lisani ahadan min khalqillah ban ban taba shine kama a ce ya keta wani ko ya mashi muni ko ya mi yace ban muna na kowa daga cikin halitta Allah ya zama na mishi miki ban cuta kowa da halshe na daga cikin halitta Allah ban zagin kowa ban mu kowa kazafi ba zan mu kowa sharri ba tun daga wayewar gari har ya zuwa marice wai za amsaitu umsi la gilla wa la hikida fi qalbi la ahad min khalqillah haka in marice zan yi marice tun daga maricen na har gari Allah waye banda kullin keta ko hasada ko wata kiyayya cikin zuciyata ga wani daga cikin halitta Allah wala ajru bi lisani ahadan kun ban aibanta wani daga cikin halitta Allah da halshe na haɗin waye gari kalu suka ce bizalika bizalika nala ma nala to ɗabi'an nan da yake da ita na cewa bai kulla kowa ga zuciya ta yi ba yakin kowa tsakanin shi da Allah bai da nufin sharri ga kowa ko bai aibanta kowa da halshe ne suka ce to wannan da shi ne ya samu abin da ya samu kaga in kana so kai ma ka samu aljanna cikin sauki to ga magani an baka da ka rika kakka zagi kowa da halshenka kakka aibanta kowa kakka wani abin da bata ma kowa rai sannan kuma zuciyarka kakka kulla kowa da wani mugun nuhi a cikin zuciyarka ko yi ma an kai shikenan kawai ka yahi ka ban ma Allah zaka kwanta lafiya lau ka ka huta da cewa hawan jini sannan kuma ga kada ajiya wurin Allah ta aljanna ya kulu shi yasa manzon Allah alaihi salatu wassalam yace war rasulu kana yaqulu manzo Allah ya zama na cewa la tuballighu ilayya shay'an an ahadin ghayra hasanin ka ku isan man da wani abu dangane da wani in dai ba abu ne mai kyau ba wato manzo Allah ya sa doka alaihi salam ba kai saka zo ka ce wane ya zage ka ba ko wane ya nufin sharri gare ka ko wane ya ce ma kaza doka ne a halaran manzo Allah sallallahu alaihi ba wanda ya zo yi da wani mugun magana zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kada wanda ya zo ya yi da wani abu dangane ga wani wanda ya shahe ni to kada wanda ya zo ya yi da shi ga in ba abu ne mai kyau ba to me yasa ya ce fa inni uhibbu an akhruja min bayni zaharanikum salimal qalbi ni ina so in hito cikin ku in zauna zuciyata na lahiya lau babu abun da ya same ta wato in dai har za ka saurara a faɗa maka to dole ko wani abu ya rataya ga zuciyarka ko da baka yadda ba da ka ga mutumin nan sai ka ji wani irin nauyi ga zuciya kuma sai ka kalle da abun nan kila ma dai ka ce to kila ƙarya aka yi mishi to kaga ba shi ya cutu ba dan kila bai sani ba kai ka cutu manzo Allah ya ce ban son in ji wata magana dan ban son in shigo cikin ku ya zama zuciyata akwai wani ƙaiƙayi kan wani mutum guda daga cikin ku ka kuma iyakar adalci kenan kuma iyakar shugabanci mai kyau kenan wa uzlifatil jannatu lil muttaqin an kusanto da aljanna ga masu jin tsoron Allah fayaraunaha su ga aljanna kuru-kuru wa buridatil jahimu lil gawi an bayyanar da jahannama ga batacce su ne kafirai wa qila lahum ayna ma kuntum ta'budun min dunillahi hal yansurunakum aw yantasirun wa qila lahum aka ce ma kafirai ga wuta suna gani kuru-kuru ayna ma kuntum ta'budun min dunillahi ina goma kan da kuka bauta ma ba Allah ba hal yansurunakum ko suna iya taimakon ku bi dafil azab da tunkuɗe muku azaba auyan tasirin ko ku za su taimaki kansu su kansu su hana sa su wuta ko kuma su juyar da azaban daga barin ku ma'ana ba su iyawa fa ko biki fiha hum wal gawun wa junudu iblis ajma'un fa ko biki sai an ka jefa su cikin wuta na suna ke da huskokin su fiha cikin wuta hum su wal gawun da batacci wajnudu iblisa da rundunar iblis a taba'uhu mabiyanai wa mana tsa'uhu min aljin wal insi na wajnud iblisa wanda ya bi iblis daga cikin aljanu da mutane aka watsa su ta kife da huskoki ajma'u da su duk qalu biya yahtasimun tallahi in kunna lafi dalalin mubin idan nusawwikum bi rabbil alamin qalu sai batacce suka ce wahum fiha alhali suna cikin wuta yahtasimuna suna husuma ma'a ma'budihim tare da waɗanda sun ka bauta mawa abinda suke cewa su mabiya tallahi mun rantsi da Allah innahu da lamarin nan yake kunna mun gane da mun zamo lafi dalalin mubin cikin bata mabayyani ashe rayuwar bata mabayyani mun kayo duniya da an kai mi idinu sauwikum sanda mun kara muna daidaita ku da rabbil alamin da Allah ubangijin ta da kai fil ibadati a wajen bauta ashe aikin banza ne muka yi wama adallana illa al mujrimun wama adallana an al huda ba wanda ya badda mu daga barin shari'a illa al mujrimuna sai shedanu wanda mun kabi fama lana min shafi'in shi ke nan da ta tabbata ta faru ta ƙare amma da namin shafi'i na kamalar muminin ba mu da mai ceto yadda masu imani suke suna da masu ceto kowa ya zo annaba na ceto waliyan Allah na ceto kowa na ceto amma su ga suna an basu ba ruwan kowa da su shika ga 'yan uwanmu can muminai a duniya ga wata ana cetonsu su ko kafirai ga su an basu ba mai cetonsu kama da namin shafi'in ba mu da mai ceton mu irin yadda muminai ke da mai cetonsu to kaga mai cika baki yana kunwa cewa ƙarya ne babu ceto ko maza Allah bai ceton kowa to ba wani abu ya bayan magana irin ta kafirai la'alla zuciyarsu an guda famalan na min shafi'in ba mu da mai cetonmu ya da mumine suke da shi da ba waɗanda aka ceto to ba su ma sanin magana ana ceto har su yi baƙin ciki da nadama cewa mu ba mu da mai ceto mu saboda a shafi mai ceto a shafi'i da masu ceto famala na min shafi ba mu da mai ceto inda ba su ga ana yi ba ba su san ba ana ceto ba ba san mai ceto ba to amma tana ana ceton muminai su an ba su biris an yi biris da su da suka ce mu ba mu da mai ceto yadda muminai suke da mai ceto shi ceto Allah ne zai sa mutum na harko dai ya zama ya cancanci a cece shi daga azabar Allah sannan sai wanda ya shi ko ya cancanta a ce ya zo ya ceci wani to sai Allah ya ba wani izini ya ta ya ceci wani to waye suka aikin Allah ne shi ya ba wancan tsarkin da yake ya cancanta a cece shi shi ya ba wannan tsarkin da yake ya cancanta ya je a bashi ceton wani sai Allah ya tada wani ya roƙi Allah ba ni ceton bawanka wani Allah ya ce to na baka ceton bawana wani da haka da ceton da mai ceton don aikin Allah ne kuma baka baka hana Allah ya abin da yake so ga bayan shi da haka in kace ba ceto shi in ya tabbata ba ceto mi an riba ka in ka samu kanka wuta aka ce za a yi ceto amma duk wanda bai so ya bari ai ba za ka zauna ba da haka nan cewa ba ceto magana ce ta kafirai bai kamata ana jin ta ga mumini ba ba mu da mai ceto kamar da mumini suke da mai cetonsu wala sadiqin hamim ba mu da aboki mai tsananin son mu na gaskiya yuhimmuhu amruna wanda lamarin mu ya dame shi ba ruwan kowa da mu falawallana karratan fanakuna minal mu'minin ina ma dai ka ce muna da komawa duniya mu ma mu zamo daga cikin muminai don mu samu mai cetonmu a lahira mu samu wanda yake masoyi da gaskiya wanda zai damu da lamarinmu inna fi zalika la'aya wa ma kana aksaruhum mu'minin wa inna rabbaka lahuwa al-azizur rahim inna la'ayatan sanade aya mai shiryawa akan ikonmu ta tabbata fi zalika cikin abun ambato na kisa na Ibrahim wa ma kana aksaruhum amma mafi yawan su ba zama mumini da muminai wa inna rabbaka ubangijinka lahu al-azizu haqiqa shine mabuwayi cikin mulkin shi ar-rahimu mai tsananin tausayi ga halitta ce yukarriruha yana karra wannan aya cewa wa inna rabbaka lahu al-azizu rahim ita da kulli kisatin bayan kowace kisa tun ma daga wa ma kana aksan mumini dinnan لأن كل قصة كل قصة فيها لأن كل قصة فيها ما يحمل على الإيمان وأكثرهم عارضوا عن الإيمان في ذلك الزمن حتى وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم ينا يوم كرر وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك لو العزيز الرحيم yace saboda kowace kissa akwai abun da ke sa a yi imani inda arziki ta amma mafi yawan su sun bijire gabarin imani a wannan zamani tun daga wancan zamanin harko har zamanin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kazzabar ƙaumin nuhinil mursalin mutanen annabi nuhu su ma su karta manzannin Allah ga baki ɗaya to amma ai annabi guda nuhu shi ya zo to sun karta dukkan manzanni bi takazibihim lahu saboda karetawa su annabi nuhu su annabayan ka kareta guda ka kareta dukkan ga baki ɗaya lishtirakihim dan tarayya annabawa fil maji'i bit tauhid cikin zuwa da ta Allah aw li annahu li tul lubsi fihim ko ku a an ce manuhu al mursalina saboda tsawon zaman shi a cikin su ka annahu rusulun ya zama kamar taron manzani watani su qaumin da yace kazzabat bai ce kazzaba ba yatani sin qaum bi itibari ma'anahu ta lura da ma'anar shi ne taro ne na yawa wa iz qala lahum akhuhum nuhu a iz qala lahum akhuhum nuhu la tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un ka ambata musu sanda ɗan uwansu annabi Nuhu ya ce musu alatattakuna wai shin mi da ba ku jin tsoron Allah bai kamata ku ji tsoron Allah ba inni ni rasulun aminun manzo ne amintacce lakum gare ku ala tabligi ma ursitu bihi amintacce nike akan ida abin da an ka aiko ni da shi shi yasa ya ce ahuhum da ya su tabbatar da cewa yan uwantaka ce da zumunta kuma shi son su yake saboda yan uwansu yan uwan shi ne su fattakullah yace ku ji tsoron Allah wa di'uni ku zo ku bi ni fi ma amartukum bihi cikin abin da na hore ku da shi min tauhidillahi na kadaita Allah wa tsati da biyayya gare shi wa ma as'alukum alaihi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin fattaqullaha wa bi'un yace kuma ku lura aikin nan da nake na idan manzanci da son shiryar da ku ban dora ba ku wata lada ba wadda za ku ba mu ban roƙe ku lada ba akan idan manzanci na zuwa gare ku ina ajriya lada ta bata zamo ba illa ala rabbil alamin sai ga ubangijin talikai fattaqullaha ku zo ku ji tsoron Allah wa di'uli ku bi ni kararahu ya karara wannan littaki da saboda karfafa qalu anu'minu laka wattaba'aka larazalun qalu jawabin suka ce mishi anu'minu laka muna gaskata ka mu ba da gaskiya da kai wattaba'aka larazalun ga mabiyanka wanda sun ka bi ka su ne makaskasta a cikinmu asafala marasa daraja kalhakati kamar masaka wala a sake fa da wanda suke sana'o'i irin na ci da hannu da ƙarfi dai masu yin dokanci haƙarul musulmi na sun wulakanta musulmi hila ƙalu tunda sun kace innahum su la yu'minuna ba su ba da gaskiya da shi ma dama ulaik mutuka wannan masu saƙa masu kira masu dokanci masu aikin talauci muddin su ne mabiyanai to su ku ba su ba da gaskiya da shi ka annahum to sun faɗi wannan ne sai ka ce yushiru ne laɗar dim suna ishara ga da in yana so su ba da gaskiya su manyan mutane to ya kori waɗannan waɗanda ba kowa ba kamar yadda ƙurasha suka ce manzan Allah alaihi salam muna son zuwa wurinka amma waɗannan masu dauɗa da ƙyaya da a tare da kai muna jin kunyan 'yan uwanmu sarakuna mawadata su zo su gammu cikinsu don haka in kana so to ka kore su in ka kore su zan zo in bi ka sai Allah ya ce kakka kore su yadda na zaɓe ka da annabta haka na zaɓe su da walittaka ƙala wa ma ilimi bi ma kanu ya'malun ƙala ya ce wa ma ilimi mi asani na bi ma kanu ya'malun da abin da suka aikatawa in hisabuhum hisabin su bai zamo ba illa ala rabbi sai yana ga ubangiji na fayu jazihim shi zai saka musu da aikin da suka yi law tash'urun law ta'lamuna zalika da kun san cewa hisabin suna ga Allah ni ba ruwana da aikin su ma ibtumuhum da ba ku aibanta su ba wama ana bi daridil mu'minin ana ni wama bi daridil mu'minin ba mai koran mu'mine nake ba ina na illa nazirun mubin ni ba kowa nake ba sai mai gargadi kuma mabayani na kira su zuwa ga ta Allah da bauta Allah sun bi ni da haka dai ba zan kore su ba qalu la lam tantahi ya nuhu la takunanna min al marjumin qalu suka ce ya nuhu ya kai nuhu la illam tantahi wallahi in baka hanu ba amma ta kulu lana daga abun da kake faɗa muna muna magana kana magana in baka ban magana da mu kana mai muna da amsa ba la takunanna min al marjumin zaka zamo daga cikin waɗanda za a jajjefe da duwatsu aw shatmi ko ko maka baki ka lalace qala rabbi inna qaumi kazzabun qala nuhu yace rabbi ya ubangiji na kana dai gani inna qaumi mutane na kazzabuni Allah sun karyata ni faftah bayni wa bainahum fataha wa najini man ma'iya min almu'minin faftah fatahan kai hukunci mabayani tsakanina da su wa najjini ka tsirar da ni wa mamma iya da wanda a tare da ni min al-mu'minin daga mu'minin Allah ka tsirar da ni daga sharrin su kaga cikin wannan ta tsirar da shi da mu'minai sauran su kuma sai a halaka su kenan ga roƙon shi fa anjaynahu min ma'u fil bulkil mashhun thumma aghraqna ba'dul baqin inna fi dhalika la'aya وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم فأنجيناه سيمك سيرد نوه ومن معه دوان دا أتعرض شينا مؤمني في الفلك سكين جرجين روا المشهون أبن شكاوا دا متاني دا دبوبي دا سلطاي ثم غرقنا الباقين sannan muka dutsar da saura cikin jama'a ta ba'adu ba da inja'ihim bayan tserar da su إن الآيتان سندي آيات تبت في ذلك شكين شيرا دنوه دمؤمني دهلك كافرين وما كان أكثر مؤمنين أما ما في يوع الأمة كافرا ننبس دوما إيماني با وإن ربك أبنجزنك حقيقة لهو العزيز شين مبواي الرحيم برحمة كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود لا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين عاد آداوة كذبت قرية المرسلين من ذنموا كما بيان ذاكي وندي قباتا إذ قال لهم أخوهم هود كتن سند دعوان سهود يشي مسو ألا تتقون ba za ku ji tsoron Allah ba Allah ku ji tsoron Allah inni ni rasulun aminun manzo nake amintacce lakum gare ku fattaqullaha ku ji tsoron Allah wa di'uni ku bi ni ku ta Allah ku zo ku yi da'a ga Allah wa ma asalukum alaihi min ajrin ban tambaye ban tambaya ku ko ban tambaye ku lada ba dangane ga abin da nake muku na da sako Allah zuwa gare ku lada ta bata zamo ba sai ga ubangijin talikai atamnuna bi kulli ri'in ayatan ta'abasun atamnuna ayatan kuna yin gini wanda zamo alama ga masu cewa a kowane wuri madaukaki ta'abasuna kuna wasa shine kuna yin gini gini madaukaki wanda babu wata bukata wurin bata kayayyakin gini ga irin wannan kuma kuna sabon Allah a ciki وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وتتخذون كما كنا لكم مصانع مأيكتي أي بركة كنا كنا دوكا كنا yin wurin tara ruwa تحت الأرض للماء wurin tara ruwa kalkashin ƙasa la'allakum sai ka ce ku ta khaludu za ku dawama wa idza batashtum batashtum jabbirin wai za baɗastum in kun yi damƙa da bugu ko kashewa baɗastum za ku yi damƙa jabbari na kuna masu tsaurin kai min gai rabatin babu tausasawa wa safahun bi salatati awsafin kaga ya sifanta su sifofi guda uku duk ciki babu na aikin lahira babu aikin tsira kuma shagalu bil bina'i sun shagaltu su da gine-gine wa bina'il masali da yin ma'aikatu كأنهم يريدون الخلود في الدنيا سيكتسنا لهن دوما الدنيا وهذا من صفات الله تبارك وتعالى وأنه عندك سكسفوا في الله تبارك وتعالى وإذا بطشوا بطشوا جباري إما ذا في دمقى بوغو فوكشوا باب توسي ذا في جبارا دبوش وزوجيا وهذا من صفات الله تبارك وتعالى شما karyawa ko ba kaba yin abun da ake so shine aljabarutu sifa ce ta Allah subhanahu wataala fasa kul halaka sai sun ka cancanci halaka su lamma nazu Allah fi sifatihi yanzu suka jaya da Allah cikin sifofi shi alkibriya uridai ga hadisi kudusi alkibriya uridai girma da daukaka mayahi na kenan inji Allah wal azamatu izari al'izma girma da ɗaukaka shi ma da buwaya shi ma gyabto na kenan man na za ni fi shay'in min huma wanda ya jaya din cikin ɗayan waɗannan alqaituhu fin nari wala ubali zan je wa shi wuta ba da na kula ba ko na damu fattaqullaha ku ji tsoron Allah wa ne ku bi ni fi ma amartukum bi cika abin da hore ku da shi wattaqullazi amaddakum bima ta'lamun amaddakum bi an'amin wa banin wa jannatin wa uyun inni akhafu alaykum azab yawmin azim fattaqullaha ku ji tsoron Allah wa ne ku bi ni wattaqullazi amaddakum ay an'ama alaikum ku ji tsoron Allah nan da ya ni'imtar da ku bima ta'lamuna da ni'imomin da ku kun san su amaddakum Allah ya kare ku bi an'amin da dabbobi na jin daɗi da kuma ni'imomi iri-iri wa banina da kuma ƴaƴa wajen natin da gonaki wa uyunin da idanun ruwa to ku gode ma Allah kan wannan ni'imomi da ya muku da sauran wanda ba a faɗa ba inni akhafu alaikum ni ina ji muku tsoron azaba yawmin azimin azaba wata rana mai girma in Allah ya hushi da ku wa yadkhulu fi hadha kullu bina'in fawqa alhaja can da yace tabduna ayatan ta'abathun tatasuna masani'a dukkan ginin da aka yi wanda ya wuce bukatan bayin shi to ya zama irin wannan bata lokaci da kuma bata ni'imar da Allah ya maka mara rasulu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah alaihi salatu wasallam ya shude duk kubbatin jamilatin murtafi'atin fil madina da wata kubba kyakkyawa wadda aka ɗaukaka ta yi ta madaukakiya a nan madina fasala sai tambaya liman hazihi wannan kubba ta wace kalu suka ce li fulanin kubba wala ce wahidun bin ashabin rasuli sallallahu alaihi wasallam suka faɗi mai ita ɗaya ne daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fadakhala ar-rajulu ala rasul sai mutumin nan ya shigo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fala hadha anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yuqbil ilayhi sai ya lura da cewa manzon Allah bai mai da hankali gare shi ba ya zo ya sallama an ansa manzon Allah ya hita batu ne kawai ya ba iska ajiya ta kama kana ya fa'alu kamar da maza Allah ka muhimmantar da shi ya huskance shi ya keɓance shi da maganganu wanda za su amfane shi kawai ya shigo ya sulama an same ya zauna maza Allah ya ta iska ne wa kullama da ala nabiyyi ya ta'ammalu annahu mu'ridun anhu sai daga wannan rana zamo da duk ya shigo wurin annabi alaihi salam sai ya lura cewa maza Allah ya kauda kai ya ta iska ne fasala ashabahu to sai hankali ne ya tashi ko kai ka shigo inda aka haba haba da kai kaga ai banza da kai an ba aska ajiyar ka kuma babba babban mutum kuma ba ka yi tambaya sai kaga tun wanda zaka ce wai halan an ci na wani abu ne shine sai tambayi ashaba wa sahabbai ne shi mutumin nan hal ahadastu amran da Allah ko na farar da wani abu mai muni ne da Allah ko kun ji na yi wani laifi da shi yasa manzo Allah ya hita iska na ana ra'aitu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam a'rada anni منذ ayami yace na lura na ga cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kauda kai ya hita batuna tun kwanuka da yan dama qalu law suka to mu dai bai ce muna kai wani laifi ba amma dai huwa marra bi qubbatin jamilatin fas'ala liman ila laka la'allahu min hadha maza Allah ya wuce ga wata ƙubba kyakkyawa ya tsaya ya ce ta wace aka ce ta aka ce to kila hushin da ya kai da kai min haza daga wannan ƙubba ce da kai saboda ka yi ɓanna kuma ka gwada son duniya faza haba wa hadamaha wa sawaha ji imanin sahabbai da Allah ya tafi ya roshe ƙubban nan ya daidaita ta da ƙasa wa ba da ayyamin bayan kwanuka marar nabiyu sai maza Allah shuɗe sallallahu alaihi ai ya wuce da wannan ƙubba sai ya tambaya ce aina ƙubbatu ah ba wurin da bane adda ƙubbawa ne ina ƙubba ya an kai kila da aka ce musu aka ce mace hadama har rajulu lamma ra'aka a ararta anhu ai mutumin nan mai ita ya zo ya rusa ta yayin da ka kau da kai ka hita batun shi faraja ilaihi kama kana ma'ahu sallallahu alaihi wasallam sai ya koma zuwa gare shi kamar yadda yake da shi can da shi in ya shigo a muhimmantar da shi a huskance shi da magana shi aka ce ma ilmun nafsi zama da mutane sai kana da ilmun nafsi ka gane abun da ka dace ma kowa da abun da ka faranta ma kowa da abun da ka bata ma kowa to babban abun da Allah ya taimaki manzo Allah kenan wurin zama da mutane shi yasa ya rayu da sahabi dubu ɗari da dubu ishirin da dubu hudu amma cikin su kuwa kun ka keɓe sai ya gwada maka manzo Allah na so ne wani ma ya gwada maka cewa manzo Allah ya yi so ne da kowa kuma ya kawo maka hujja kuma gaskiya zai gaya maka ba ƙarya ba ko mu'amala da aka yi da shi ba ta minahici ba ce dan wasu na ganin kawai kai dariya ka rungume mutum kamar shi da iya siyasa zama ba shi bane kun gaisa da mutum ya wuce ka wuce ka zage shi ya zage ka wannan zama tir zama yan munafiki da zama yan wuta amma shi manzo Allah alaihi salatu wasalamu abinda kake so ga halittar ka Allah ya sanar da shi zai mu'amala da kai akan wannan kaga shi wannan ba magana an kai mishi ba kawai ya zo ya ga an canza mai ya donga damuwa da bidad mi dalili da an ka faɗa mai ba da an tabbata mishi ba ya ta ya kau da wannan abin ya dawo ya sa hankali ya lura to cikin mutane akwai wanda yake ko gaba kun ka ka dan tsara huska sai ya ce me ne mawali me yawan kana da wani mi an ka ce mishi nayi misali to wani ko sai ka kai kun yi wacin kasa wani abun da ka kai mana baka kyauta ba kaza to mi ne ma dan ɗaya kaza shi gane kai wannan ba koyin bane kuma ba ma ka duk abin zaka shi bai damu a kai ma kai an mai laifi to ya kamata duk wanda ya tara jama'a zamana da ilmun nafsi قال يتي من بنى شيئا فوق حاجته فإن ذلك سيشدد عليه العذاب يوم القيامة maza Allah ya ce sallallahu alaihi wasallama duk wanda ya gina wani abu na gini wanda ya wuce bukatar shi to wannan ginin zai tsananta mashi azaba gobe kiyama amma bina'u lil haja amma gini dan bukatar ka فلا يدخل في هذا بيت غاتك أبدا سأبك عذابا قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين قالوا سيسوك تمشي تيكي تي سواء علينا مستوى عندنا مو ديدي تكغريم أوعظت كاي وعزي أم لم تكن من الواعظين أصلا koko da ɗaya baka taɓa zama cikin masu wa'azi ba la nar'awi li wa'azika mu ba za mu kutsu ba saboda wa'azinka ko kai ko ka bari kai ka sani in hadha illa khuluqul awwalin wa ma nahnu bi mu'azzabin fakadhabu fa halakanahum inna fi dhalika la aya wa ma kana aktharuhum mu'minin wa inna rabbaka la huwal azizur rahim ko kai wa'azi ko ka kai wa'azi duk haka take gare mu duk take in haza wannan maganganun da kake yi ba wani abu ne ba in haza ai ma haza wannan ba wani abu ne ba illa hulukul awwal sai ƙaryace ƙaryacen mutanen farko ba gare ka aka fara jin irin wannan tatsuniya ba ikhtilaquhum wa kadhibuhum wa ma nahnu bi mu'azzabin mu ba abai ma'azaba bane gobe kiyama ko ban ba da gaskiya ba Allah ya ce fa halaka na fakazzabuhu kaga sai suka karyata annabin su mu ko Allah fa halaka nahu muka halaka su fi duniya duniya birrihi da iska halakahum bi ad'afi khalqihi suna taƙaban ƙarhi wai man ashaddu minna quwwata wahi mu ƙarhi sai an ka aiko mai ƙarin da ba su ko gani ne balle a kama kokuwa shine iska kawai dai tuƙato ya sama sama da shi ya nane ƙasa kai ne ya washe shi kenan an gaba da shi bai ko ga abokin waɗan ba shi yasa ya ce ya halaka da mafi raunin halitta Allah iska ko ganin shi ba kai kuma in kai haka ba kai ya rika shi adun hum aqwal umam adawa su ne mafi ƙarfin duk al'ummar da aka yi suna cewa man ashaddu minna quwwata wahi mu ƙarhi balle yanzu wai Allah shi suka ne Allah bai ƙarhin su ba to Allah bai aiko ko mala'iku ba a'a kawai iska aka aiko suna faɗa da wanda ba su gani kuma ba su rika shi su ne mafi ƙarfin al'ummomi wa halakahumula bi adha'afi khalqihi Allah ya halaka su da mafi raunin halitta ta yi arrihi shine iska Allahu ya kadur an yi ja'ala quwwata fi du'fi wa ya ja'ala du'fa fil quwwa Allah shi da cikakken iko yana iya sa ƙarfi cikin rauni kuma yana iya sa rauni cikin ƙarfi don abin da ka gani ba shi ka yi ba abin da ka ga yayi Allah ne ya sa shi ya yi to yana iya ƙinsawa ga abun kamar in ya cire ƙuna ga wuta kaga sai a riƙa ba ƙone ba ga annabi Musa ya ɗauki garwashi bai ƙone ba saboda Allah ya cire zahin ga hannu ne amma da ya sa baki sai ya ƙone a haka nan Allah shi ka sa ƙarfi yana sa shi ga mai rauni in ya so Allah shi ka cire ƙarfi yana cire shi ga yana iya sa ƙarfi ga mai rauni ya sa rauni ga mai ƙarfi almuminuna du'afa eh gaskiya muminai suna zuwa da rauni ma na za a kattaba ka lallazi da humu a raziluna badiyar ra'ayi haka suke cewa da don gaskiya ta zo masu rauni su ka fara bi musamman annabawa ce to waɗannan tarkace naka su za su sa hammu rudu mu bika yace muminai masu rauni ne wa yuqawwihum Allah tabaaraka wa ta'ala quwwatan ma'nawiyatan yaglibuna biha a'da Allah da'iman Allah na ƙarfafe Allah na ƙarfafa su ya sa musu ƙarfi ƙarfi na ma'ana wanda za a dinga rinjayen maƙiyan Allah ko da yaushe wa ada'ullahi yuzhiruna bi mazharil quwa ko yazharuna bi mazharil quwa su maƙiyan Allah suna bayyana da mabayyana ta ƙarfi ga dukiya ga lafiya ga mukami ga makamai wa yuhlikumullahu bi'adhafi shay'in amma sai Allah ya halaka su da mafi raunin abu jide ko abu jahali yara ƙanana biyu sun ka kashe shi ba ko wasu manya ba inna la ayatan sanin dai aya ta tabbata fi zalika cikin abin da muka ambata wa ma kana aksaru mafi yawan mutane ba su zama ba mumini na muminai wa yanna rabbaka wa bayyidinka lahu al azizu hakika shine marin jayi mabuwayi ga mulkin shi arrahimu mai rahama alhamdulillah duniya lahira Allah ba mu albarkar Qur'ani da watan Ramadan Allah ya sanya waɗanda ake yantawa cikinsa domin albarkar manzon Allah da shehu Fatiha da salat al-Fatih بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكذوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق ولا خاتم لما سبق ناصر الحق بالحق وعلى هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صباح الخير وإلى اللقاء آمين